من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد المخلوقات كاتبة صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الممكنات إلى الله جملة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد العباد عبادة إلى الله بدءا وعودة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتقل أتكياء إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبدي وأبلجي وأوزهي وأبيني وأكملي وأجرحي وأتمي وأنجه من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين بالأقص ku da Allah ya kaddara halattowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku mutanenmu na kafafen watsa labarai albarka rediyo da kuma brcfm da kuma ku mutanenmu da muke haɗuwa ta tsarin yanar gizo ko social media dukkaninku kowa da sunan shi da darajojin da Allah ya miki na haɗa mu cikin gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
yau muna la'asariyar lahadi ce kuma la'asariya da goma sha takwas a cikin watan tara musulunci watan ramadana daidai sadda hijira na jagoran bayi alaihi salatu wassalam ake kirga shekara dubu daya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da hudu ubangijinmu mahalicinmu abin bautanmu guda ɗaya tak ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun dawo za mu ɗora daga yadda jiya ya ba mu iko muka tsaya fatanmu har kullum Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu Allah Ubangiji ya tsora mu a kan daidai.
Amin.
Allah ya hana mu halaka ya hana mu bata ya hana mu zanewa.
Amin.
Alhamdulillahi jiya mai karanta mana karatu alarama Abubakar Muhammadul Amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya ne jiya kuma mun fassara gwargwadon yadda Allah ya ba mu iko a cikin wannan sura ta uku suratu Ali Imrana yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari da hamsin da biyu haka ne? to Allah Ubangiji ya taimaka bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يدعوكم والرسول يدعوكم في أخريكم فأصابكم غما بغم لكي لا تعبدوا لكي لا تعبدوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
الله أكبر ولله الحمد آه. kafin mu je ga fassara zai karanta mana tambayoyi gwargwadon iko mu ma kuma mu amsa su gwargwadon almajirancinmu in kuma ya fita daga almajirancinmu to sai mu ɗauka sai mu je malamai su fassara fatawan sai mu kawo Allah ya dace da mu Na'am.
na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara wa malam imani da nisan kwana.
Allah ya mana duka amin Allah kuma ya sa malam zai sha ruwa lafiya.
Allah amin mu sha tare Allah ya kaddara Tambayarsa na gaba na'am yake cewa malam shin akwai wani hadisi na'am da ya nuna annabi lokacin da baya da lafiya yanayin abu ba bai san yanayi ba
To, ita wannan tambayar da ita kanta sai sai mun mata istirja'i sai mun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani ya zama garga da yaran nan na dan hana. Wa'in tashin ne zai kamar da muke so mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da abin da ake ce ma wiqaya kuma yana da abin da ake ce ma isma bil ayn shi ma'asum ne sannan kuma shi ginannen halittar Allah ce mafi fita gaba sai su wasu kummalu annabi ne a samalu gare su abubuwan da aka shigo da su na shubuha wanda kuma akwai kudin yahudawa akwai kan biro kuma na jikokinsu abu jahal da su abu lahab da su uba dan abi mu'ayyi amma dole musulmi mu wajibi ya yi maza maza ya ƙaryata wannan kuma yi wa manzon Allah cikakkiyar biyayya in an ce akwai wata sakan ɗaya wanda annabi ya fita daga hayyacinsa to annabtan gaba ɗaya aka rusa a ce manzo ya shiga jinyar da har na kamar da su masu jibuhan suka ta rubutawa to gaskiya dai wannan ba matsayin musulmin kirki ba ne amma da gaske annabawa da manzanni suna ciwo suna jinya amma ba jinyan ba ya kaiwa ga tawaya ko na ƙasa kuma rabuwa da hankali ko mutum ya dawo na sifin akali to kaga ita kuma ta waya cewa da yake a sami takarda zan rubuta muku abin da in kun rike ba za ku bata ba a wajen gauga'u da wanda suka ci kudin yahudawa sai an rubuta tarbiyyar da maza Allah ya girka akan doron ƙasa sai suka ce wannan yana gwada ma akwai sauran addini a baya fa inna lillahi wa tun da dai ba a ba shi takardar ba kenan wai shi kansa addini ya zama ba complete to amma dai mun kai karan mai kallon da an kawo takardar nan manzo zai rubuta wani abu ne daban bai cikin katon na shekara ashirin da uku to mun kai tsaransa da baitin karshe da kan albaza zai rufe ishirin yansa ya ce iza dinu lam yakmul fala kana fi dunya yace in har ya zama addinin nan a giki a giki aka karɓe shi ba a ƙara shi ba yace to da da duniya ba za ta ma wanzu ba da ba duniya ba don addini a wajen Allah ya fi duniya da duk abin shi wannan shi masu cewa kuma wato ya rabu da daidai ɗinsa ne wai kamar wata ruɗewa ce to sai na ko ce sadatu na dukkan sun rayu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun fi mu saninsa in yi ishara da haka suna ganewa in yi kalli mutum mutum ya san me ya karatu don haka alhamdulillah rabbil alamina sun ɗauki wannan a matsayin Allah Ubangiji ya kaddara annabi ya ce a baki kuma da an baki da ya wuce hanci wani abu daga abin da dama sun sani da haka kar mutum ya mutu ya je lahira da tunanin annabi ya taɓa rabuwa da hankalinsa ko annabi ya ce da ruɗe wanda yana wani abu da ba daidai ba musulmi ya kafa kafa da wannan kuma kar mutum ya yadda ya zama na bin Allah ne akan wani addini mai gidi da ya wanke suka ba tunda ba a baki abin rubutun ba kuma suka manta shi Allah ya hana shi rubutu ma ba kwata kwata wanda magana ce ta ilimi nihayarsa kuma Allah da manzo suka sani saboda haka gaskiya wannan ya saba da matafiyan majamu'a malaman da muke koyi da su amma akwai shazai wanda suka fitar da madalula su na son zuciya a irin wa'annan ayoyin to da ka iya musuluncin ka tsira ko ba wannan tunanin nasu sai ka bar musu tunanin su ka tsaya a matsayin da zuga zuga zuga mafi yawa suka tsaya kuma manzo haka ya gaya mana alaihi salatu wassalam ya ce alaikum bis sawadin a'azam wannan bala'in yana nan na ta yawo kuma bai hude ya sa kuɗi da yawa amma dai alhamdulillah rabbil alamin Allah ya mana arzikin rayuwa da wafati akan shiriya na'am
tambayar sa na ƙarshe yake cewa yaya matsayin hadisin da ya zo a cikin sunan bulmada hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da uku na rida'ul kabir
na me rida'ul kabir me yake tambaya ku matsayin hadisi ko inganci ko rashin inganci na'am a to ya koma ya koma sunan ne bin majaha din a yanzu ban haddace matsayin hadisin ba yanzu haliyan a nan dai yanzu amma in dai na da sunan din musamman ina da sharhin da aka yi zai ga matsayin hadisin sanadar wa matsala na'am to Allah ya ba mu sa alhamdulillah iz tusiduna wa la talwuna ala ahad la hawla wala quwwata illa billah Allah yana tuna mu mu'minai abin nan dai mara daɗi na karyewan yaƙi abinda ake ce ma inhizami da ya faru da su a Uhud Allah ya ce iz wannan alif hamza da zal zarfu zaman ne Allah na tuna musu iz ku tuna lokacin da tudiduna kuke gudu kuke hawa kan zuwa idan gudun ɗan adam ya wuce yadda yake kan ƙasa ko kan teku to ta dawo a su'udu to as-su'udu shine abin da ya samu sahabbai lokacin da yakin ya kare sai suka bazama kan kowa na duba yadda zai hau ta jikin dutsen uhudu shine istidu na lokacin da kuke hauhawa kan duwatsu kuma wala talwuna ala ahadin ba kwa juyowa ba kwa waigowa ga ganin halin da kowa ke ciki kowa kawai ransa yake so kawai ya tsayar kan Allah yana tuna musu wannan ba yana raina musu ba yana tuna musu abin da ya faru wa rasulu wa hali alhali shi kuma manzo yana nan tsaye a fagen dakaci bai gudu ba alaihi salatu wa salam ya tsoko kiran kuma yake yana ce ayi ibadallah ai ibadallah da yake ana nida'i da ai yadda ake nida'i da ya ibadallah a iya ce ai ibadallah ku taho bayan Allah ku taho annabin na kira sahabbai shine war rasulu alhali a lokacin da shi kuma manzo ya dukunkum yana kiran ku ku dawo fagen yakin uhud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana kiran ku fi ukhurikum cikin na baya bayan ku in sun ji su gaya mana gaba wato in aka yi kira wanda suke ta baya za su fi jin an kira to sun za su juyo ana sa ran su gaya mana gaba ce manzo fa yana kira shine fi ukhurikum yana kiran ku cikin na ƙarshe-ƙarshen ku a wajen gudu ɗin na ce ayi ibadallah ayi ibadallah fa asabakum gamman bi gamme inna lillahi wa inna ilaihi Allah ce fa asabakum gamman sai wani irin takaici sai ya same ku bi gamme kuma ɗori ga wani takaicin kuma malaman tafsiri Allah saka musu da alkhairi suka ce gamman na nan farko abinda ya samu su muminan ne a uhu bigannin kuma game da wani takaici wanda kuka sama mujirkai kuma a badar a badar kafirai ne a cikin mene takaici mumine a cikin nasara da murna a badar yau kuma a nan sai aka samu inhizami sai yaki ya karye da nan sai Allah ya ce fa asabakum gamman sai wani bacin rai wani takaici sai ya sadu da ku bi gammin da irin wani takaici da ya wuce shekara ɗaya tab ya samu mutanen badar mushrikai kenan ku ji yadda suka ji a bada a rasar musu gudugan kafirai saba'in sannan kuma an ribace manyan kafirai saba'in to yadda suka jin nan Allah na suna ma'allafi da amanu to kuma yanzu ga shi kun fada kare wani yaki to kuma kun samu gam yadda su ma a badar suka samu gam wato akwai ɓacin rai da ake ce miki huzun huzun akwai kuma hammu akwai gammu akwai basu duka ɓacin rai ne sai dai wani ya ƙara ma wani to nan sai Allah ya yi amfani da ɓacin rai na gammu bai kawo na basu ko huzunu ko karbu ko hammu ba saboda wannan cin yana da nauyin cin rai sosai shi gammu ne da haka Allah sai amfani da shi a nan cewa sai takaici ya same ku game da takaicin da a yakin badar kuma kuka yi nasarar samu su mushrikai irin wannan takaici likai la ta hazanu alama fatakum kamar an yi tambaya ya makakin halittu mecece sakamakon mumine sa taimake su a badar sun sa gammu ma mushrikai yanzu kuma a nan kaje rabin mumine yaki ya karye kafirai suka sa musu gammu mecece hikimar hakan ya ubangiji wato kamar tambaya aka yi amma ba tambayar ba aka yi sai ce likaila ta hazanu na bari abin da ya same ku ya same ku ne da kai la ta hazanu alama fata saboda kar ku ce za ku yi takaici kar ku ce za ku yi fushi akan abin da ya wuce muku na ba ku samu kun ebi ganiman ba kun san sun so ko iban ganima ne sai kuma sai aka tadda abin da ba shi aka sauko iba ba to sai Allah ce na yi haka ne na gama ku da inhizami wato kareyan yaki saboda mikaila ta hazanu saboda mantar da ku kar ku tsaya kuna bacin rai alama fataku akan abin da ya wuce muku na iban kaya yanzu kowa na fama da jinyan jikinsa ne zafin raɗaɗi zafin karyewar ƙashi zafin yankewar jijiya ya mantar da shi zafin abin da ya zo iba bai samu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala ma asaba kuma saboda kar ku yi bakin ciki game da abin da ya same ku kun zo da nufin da ku samu abu kuma ba ku samu ba kuma shi ma wannan miki da wannan wafati na wasu a cikin ku da ya same ku saboda shi ma mantar da ku shi kowa kawai ya koma jin mai lafiyan jikinsa yanzu yake gaya masa abinda suka samu sun samu ɗaukaka domin ana kiransu dakaro uhud baya ga nan wanda suka mutu a ciki sun tafi aljanna kuma dama ita ce multa halmaram gaba ɗaya ita ce makwaran abun nema ita ce abun nufi sa'annan kuma har wa yau sun yi rana sun hana kafirai samun yadda suke so na kashe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato raba shi da numfashinsa don haka ne sun samu wani abu sun rasa wani abu kuma duka kaddarawa ce daga Allah wallahu Allah khabirun bima ta'malun khabirun masani ne da ya kure wa sani sani kuma yake da cikakken labarin da zai iya faɗa game da abin da kuke aikatawa alimu masani ne khabiru masani ne amma khabiru a nan masani ne wanda in ya ga dama yanzu zai faɗa dukkaninmu hatta abin da yake cikin ranmu kudurin ranmu duka zai zai faɗa to khabiru kenan an samu al'ilmu wal akibaru kenan daka in Allah ya siffanta gaba da khabir ilimi ce amma wanda ita ma in ba ta da iyaka kuma ba a san san da aka faro ta ba kuma ba ran da Allah zai rabu da wannan ilimin kenan sifa ce ita ma wato sarmadiya abadiya azaliya ce kuma abadiya bima ta'amaluna game da abin da kuke aikata shi Allah kun sani ba a tsuya mar kuma ya ki a yi mar rashin kunya a fito fili a ce to tun da ko mun ɓuya ma mun yi laifin ma shi Allah yana kallo bari mu zo dandali mu yi to ita ma wata dandali idan bawa ya ɓuya yana yi wa Allah laifi sai Allah ce wa mala'iku kun gani kun ga bawa na wani dan wani kun gani wai ya shiga daki wai ya kulle kofa mani za ku ya wani za ku ya kun gani su ma da yake sun gani sai da aka musu kajabi al-mukatafa ta same su su ma sai da suka gani yace to kun gani ai ba ku ya to ran da aka samu wani addakari kuma shi kuma irin wanda ya gasu bai tsoron babba katin nan ya fito dandali na yi Allah ce kun gani ko kunya na bai ko ya koya ma ko kunya na bai shi ku ga a ci to shi dan adam kawai yana tsakanin astaghfirullah al-aliyyal azim in an buya ba ɓoye ba in an fito an bayyanar an yi ma Allah tsara kuma to saboda haka sai Allah yake habiru masani yake cikakke bi ma ta'amaluna game da abin da kuke aikata ba bi ma alimtum da ya wuce ba bi ma ta'amaluna ta'amaluna har abu sa kaho Allah ya san abin da kowa yake yi Allah ya ba mu iko mu yi kyakkyawa yadda muka samu na zubuce zani kuma Allah ya fi mana Allah ya fi mana wannan ayar ita ma ita ce mawkifin tsayawar mu na haƙƙin karanta ayar alƙur'ani Allah ya sa mun dace yanzu kuma abinda hali ke gwadawa za mu je lissafin wanda muka dogara akan cewa neman taimako gun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba shirka ba ce masu yi kuma ba mushrikai ba ne kuma ɗora ma wannan ɗin title cewa shirka ce ya zama jahilci mahadi wato tsantsan jahilci ne fari musiba ne ko ni'ima ne fari ba in an ce fari ya farma gari shin ɗauki suke nema ko kuma ba su neman ɗauki to idan bawa yana cikin musiba yakan nemi mafita ko kuma bayi neman mafita to bari ku ji wanda suka san wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fari ne ya mamayi Madina ana nema a rasa cimakan da za a rayu manzo ya yi ƙaura alaihi salatu wa salam zuwa ga rahama sai na bakar ya yi ƙaura da an zuwa ga rahama an yi mubaya'a amirul mu'minina sayyiduna Umar ibn al-Khattab al-Khalifatu ar-Rashid lokacin shine wakilin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan kiyadar musulmi da musulunci na duniya gaba daya ana ta damuwa makwabta makwabtan kewayen madina da ya sun noma su ma su kawo su ma fari ministan tattali tsumi da tanadi na gwamnatin sai na umar sai ya bari ya wakilci dukkan wata cikin musibar nan ba da ana neman mafita ba ne to bari ya yi aiki niyabatan an hope sai je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ɗakin sayyidatuna Aisha ta Humaira radiyallahu anha wa ardaha ya je cikin kabarin shugaban halitta ba wani kwane-kwane babu jin ko gizon saboda ta gane cewa manzon Allah a haro kofi manzo Allah a haru kofi wa'incan suka san shi ba su san manzon Allah a hakikalin matsayinsa a wajen Ubangiji sun san shi da mimun ha'un mimun dalo ko sun san shi da mimu halurungon mimu deli karatun da muka yi da bulafin amma sanin kiwaye a gun Allah nan ba san shi ba to kaga wannan su sun san waye maza sallama yana zuwa cikin abari abin da yayi yace ya rasulullahi a jikin ne tabbas yau kuma samarin nan da gwamnati suke hadawa wai su wari ma alhazai wai kai a can wani ya ɗauka in ka je jikin kabarin annabi ka yi roƙon bukata har ne yake ganin ka su kuma yan siyasa da ma musamman malamai ba musamman malamai wanda ya addabe su da zagi a mimbari kawai to shine shehu ana iban jahilai ana zuwa ana ma alhazai illa kaga mutum wanda wani wajen jikinsa ma bai gama kaɗa gashin aiwuwa ba alhamdulillah wa ma shi ne yanzu kuma shi ne murshidi
ba a tambaya nan ba a roƙo ba a roƙo
to ga shi matashi kajinmu na yau almajirin almajirin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma minista mai daraja a gwamnati yace ya rasulullahi ya jaka da Allah istafi li ummati Allahu akbar waye kira a cikin kabari annabi Muhammad ya Rasulallah ya jakadan Allah istasqi li ummati al'ummanka bai ce li ahlil madinati khassa ba bai ce li ahlil madinati wa ma jawaraha khassa a istasqi li ummati saboda idan ruwa ya samu kowane mai noma zai noma abin da bai san iya masu ci ba ya ce ba ka san adadin masu cin abin da ka noma ba istatin nan ita za mu tarjama ta yanzu ni da ku mu gani mun yi ta dai fi'ili ne amri istat me alama jazama an sace ya na ƙarshe ai da babu amri yastat li ummati ila azab to hazafu ya'i dilala ala al-jazm kenan istati fi'lu amrin majzumun wa alamatu al-jazm hazbu hazbu harfi ɗin shafi harfi ciwo shi ya gwada aikin umarni ne istati ɗayan biyu duk wanda ka faɗa kuma ma'anin ya ɗauka ka shayar da al'umman ka ruwa wanda ya je nemo abu ya zo ya baka ai kai ba ruwanka da waya baki sha kake ɗazu wallahi muna zaune kawai sai ga shinkafa mudu biyar wani ya kawo mana kaga shi ne wakilinka wajen nemo maka to suna faɗa annabi wakilinsu ne ya nema musu ruwan sha damana ta tsale a samu ruwa in wannan ne mai suka zo nema gunsa an zo neman taimako a gun manzon Allah yayin da aka shiga musiba na ce fari ba musiba ba an zo neman taimako wajensa indal musibati don haka nake cewa istatil ummatika ko dai ka shayar da damana wa al'ummanka ko kuma ka wuce gaba wajen Allahnka ka taimake mu mu kai muka sani ka taimake mu ya rasulallahi ka ba mu ruwa istasqi li ummatika kar ka manta wannan jumla istasqi farko dai ya rasulallahi ba ya Allah ba ya rasulallahi rasul ya dawo rasula saboda munadal mudaf ne yunsabu munada idza kana mudafan aw tabihan bil mudaf aw nakiratan ghayra maqsuda da babu ya sai zama rasulu amma tun da ya dazo a ka'idar luhatu sai a ɗauki rufu'an nan na kan lam'ara a sa nasba sai dawo ya rasulallahi ya jakadar Allah istaqi li ummatika malam gama wannan kalma da yayi ya dawo sai ya zauna yana so ya je ya gaya ma shugaban gwamnati na fawace ce mu na je jikin kabari na kai tsarin musibar nan da kuke ciki a wajen manzon Allah sallallahu a wajen sai wani abu ya zo mai sun ce yana kama da bacci amma dai ba bacci nan nauya ba yumkin an ya kuna nauman wa yumkin an wa yumkin an ya kuna nu'asan na iya zama gangaɗi na ya zama bacci
abinda aka gaya mar
ikiti umara sakon da yake in ka bar nan ka je ka samu halifa umar in ka je faqara'u salama ka karanta gaisuwa ka ce ina gaida khalifa umar
wa akhbirhu ka bashi labari ta bakinka sako daga wajena annakum musqun ka ji labari annakum musqun kudin suka za a shayar da ruwa Allahu akbar
me aka je nema ba Allah na a samu mai ne to bai bar wajen ba sai da ya samu amsa sai ya zo gaban sarkin musulmi umaru da farin gwiwa farko dai an ce ana gaji kaga wannan ita sakon nauyinta ya kai nauyi sannan na biyu kuma ya fage ya rika kuka an fa samu an yi afrobin Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya faɗa sai na umaru sai ya kama hawaye shari shari shari shari hawayen murna hawayen ya ji daɗi musiba ta faranye ta dalilin jagoran farko da ƙarshe muhammadun rasulullah wannan karatu wanda suka ce yin haka shirka ne to bari ku ji yadda shirka ne don ku san bala'in da suke ɗauka ba san kalwa ba sai ku kirga mana al-musannaf fil ahadith wal athar kuna littafin kenan duk duniyar musulunci da kace al-musannaf sai duru ta Abdul Razzaq Sanani ce amma da kaji al-musannaf fil ahadith wal athar kana magana na al-imam Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba mai alkunya da Abu Bakr ibn Abi Shayba an kusa nashi ana kirga hijira shekara ɗari biyu da shekara talatin da biyar kaga ya fi shekara dubu da ɗari ɗaya a cikin kabari ya kawo an je wannan ya je cikin kabarin annabi ya roƙi yayuwan bala'i ya nemi ɗaukin ma'aiki cewa fari ya farma al'umma manzo ya tayar da tsuruwa ya kawo a mujalladi na shida na al-musannaf fil ahadith wal asar shafi na ɗari uku da hamsin da shida kuma shine hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da biyu jama'a wannan littafi da muka faɗa na musulmi ne ko na kafirai ne shi mai littafin nan malami ne ko jahili ne shin malamin sunna ne ko kuma shi ma bid'i ne littafi na biyu tarihu dimashqa mai littafin al-imamu ali ibn hasan bin asakira ali ibn hasan bin asakira an yi janazarsa tun ana kirga hijira shekara ɗari biyar da saba'in da ɗaya kaga shi ma ya fi shekara ɗari takwas igansa kama ya kawo a mujallabi na arba'in da hudu na tarihin Dimaska a shafi na ɗari uku da arba'in da biyar na tarihin Dimaska ya kuma maimaitawa a sufuli na hamsin da shida na tarihin Dimaska shafi na ɗari hudu da tamanin da tara kaga ya kawo a mujallabai biyu kenan me ya kawo wannan shirkar na ce wannan ake fasarawa shirka ita ne ibnu asakira shi ma a shi tauhidin sa bai da kyau shi ma littafi na uku wadda wannan sabiya ta zuwa neman taimakon annabi a jikin kabarinsa yayin da musiban fari ya farma rayayyu fatawul bari mai littafin sunan sahajidul asari a san da yake taka doron ƙasa duhu kwazan hadisi na zamaninsa yana gaba da su a nuna abinda ake ce ma azzabtu wal ilm haddansa ta fi tasu kankan ya zama hafizul asari mahaddacin hadisi na zamaninsa a fatawul barinsa a mujallaji na biyu shafi ɗari hudu da tasa'in da biyar zuwa ɗari hudu da tasa'in da shida shi kuma ya bar duniya hijira shekara ɗari takwas da hamsin da biyu shi shihabuddin qadir qudati alamul a'lali abul fadli ahmad bin ali bin hajar al asqalani mun samu littafi nawa na malaman sunna ko na malaman bid'a ba ni jifara ku taya mu da murya a san ana jin abin da ake faɗa littafi ne muka zo kai yanzu mu da ku wanda wani ya je bikin kabarin manzon Allah yayin saukan musiba da bala'i yayi wa annabi koke da ya bar bai aka samu albishir ya zo ya faɗa kuma sannan maluma suka ce an fai haka mun samu littafi nawa to littafin mu na hudu albidaya wan nihaya fi tarikh mai littafin shi ne da suke ce miki imadun dini wato shi bincike ne wai shi da ilimin sa ya doka da addini sannan alkunya ta da abul fadali sunan sa isma'il bin umar bin kafir ad-damasi ibn kafir hijira shekara 774 aka mutu lashi ya kawo an je cikin kabarin ma'aiki an nemi taimako a wajensa kuma inda nuzulin musibati wal balal ya kawo a mujalladi na bakwai shafi na casa'in da ɗaya zuwa casa'in da biyu nawa littafin mu na biyar arraddul muhkam nawa na al-imam al-hafiz ahmad bin muhammad bin siddiq kana maganan abul faidil gumari abul faidil gumari ya bar duniya hijira shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin daidai sai ka ce ya rasu sati esi hijiriya ya kawo a shafi na hamsin da biyu zuwa hamsin da uku littafi nawa jama'a littafi na shida a tare tawaye ta al'imamu Muhammad bunu jarir abu ja'afari ne ɗabari kana magana da abu tafsiri ilma asuri ya shiga kabari hijira shekara ɗari uku da goma imamu ɗabari ya tabbata an yi wannan a littafin nan nasa na tarihi wanda ya zauna ya rubuta a jikin kabarin annabi Muhammad kuma da farin wata kadai aka ce yi amfani da rubutu yadda aka ce Buhari ya haka an ce kabari shi ma ya haka sai dai an fi maimaita cewa Buhari Buhari ya rubuta na su littafin tarihi a jikin kabarin ma'aikata amma kabarin ma wasu ce a nan ya je ya tare to yanzu dai ba an yi rubuta takardar ba nan muke magana ba yanzu yanzu muna magana mun samu a littafin tarihi na imamu tabari a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da tara shi ma ya yarda an je cikin kabari manzo Allah an nemi ɗauki an nemi taimakonsa lokacin da duniya ta shiga bala'in rashin ruwa littafi nawa littafi na bakwai al-istiab fi ma'arifatil ashab kuna littafin kenan mai littafin kuma al-imamu al-hafizu al-mujtahidu kana maganar yusuf bunu abdullah bunu muhammad bunu abdul barri numairi abu umar al-qurtubi qurtubi ibnu abdul barri in ka ɗauki sharhin da ya mamuwaɗa ta imam malik ya fitar da juz'i talatin a hadisan nan na muwaɗa bolum talatin ya tsakuro daga sanin da ya ma addini ya kan haita to shi ma a cikin littafin sa al-istiab fi ma'rifatul ashab shi kuma ibn abdulbari ya shiga kabari hijira shekara ɗari hudu da shekara sittin da uku hip ya kawo a mujallabi na uku na al-istihab fi ma'arifat al-ashab shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da tara haka ne na littafin mu na nawa na takwas al-irshad ta al-imam al-qadi abi ala muhammad bin al-husayn bin muhammad bin khalaf bin ahmad al-farra hijira shekara ɗari hudu da hamsin da takwas aka yi janazarsa ya kama a mujalladin farko na al-irshad shafi na ɗari biyu da sittin da tara mun samu littafi takwas mun samu takwas to sai ku rufa mana da wannan wani sahabi sunan shi habibu shahararre a tsakanin sahabbai su ne girkan farko suna cikin muhajiran farko suna cikin asabiquna al-awwaluna kafirai sun ji zafin musuluntan da ya yi suna tarkonsa suna tarkonsa ba su samu sun kama habibu ba sai ran da Allah ya kaddara suna zuwa suka kama ya suka bantsare shi da suka bantsare shi sai suna karge naman shi laifinka ya ji gaskiya ya rabu da ƙarya ya rabu da gumarka ya kama sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam ya mutu zafi hakan suna barzale jikinsa da makani sai da suka bari ya kittaka sun tsaure shi a jikin kujittiran da biyu a tsaye haka sun masa kace-kace da jikinsa sai suka zo gabansa sun samar takaici na raɗaɗi don samar takaici kuma na zuciya tsayawa a gabansa ke da wuya suka ce a ke ibu anna muhammadan makanaka yanzu kai a kokon ranka ka dai ga abin da bin annabi ya jawo maka ka gani kana zaman ka lafiya cikin allolin ka na gaskiya yanzu ka ga dai gashi abin da ya same ka yanzu ina Muhammadu naka ka ga bai yanzu a kokon ranka yanzu wannan walakanci da ka samu a wajen mu in ji su kafiran shin kana fata ina ma da ka tsira da muka zo neman ka a ce a malamin naka muka samu muka kawo shi cikin kuturin dabinan nan muka daure shi abinda muke ma din nan a ce kai ka tsira kana nan lafiyar ka kalau a ce a jikin ka ake kana fatan ka ga haka ya haji budan bakin sa fa qala yace wallahi ma uhibbu anni fi ahli wa waladi وأن محمدا صلى الله عليه وسلم isa bi daukar ya ce ni duk da yadda kuka jikkata ni bari ku ji matsayina har cikin raina ya ce na rantse isa ya ce wallahi ina muku rantsuwa da allah da nake marbauta ma ku yi ba na so ba ni kauna ba ni fata a raina anni fi ahali a ce ni ina tsakanin matana wa waladi ina tsakanin ƴaƴana lafiya na talautu babu wannan ni ce a jikina a ce ni ina gida talau matayena ina zaune da su ƴaƴayena ina zaune da su talau ɗina wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama shi ka bi kyautai a ce labari ya zo kunne na tazu annabi na tafiya kaya ta soke kwaman su kan kaya kwaman a ce ni din lafiya na kalau din amma a samun labari manzo shi ka bi kyautai ya soku a kafansa da wani kaya yace ba na fatan na kawai لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم jikinsa fa kata kata ne ba
kuma suka mara kai ko sa samu ɗan da ɗan da ya sani yake gaya musu da hali zai yi bai shiga wannan bala'in ba da hali zai yi na rayuwa tsakanin matan shi da 'ya'yan shi alau amma a ce kuma ya ji da kunnen sa annabi ya taka tsaya to a rayuwa ba ba ranar da yake fata haka ya faru
to abin da muke ne nan nan wanda shayi yana gama ba da amsa summa nada ya muhammad
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana gama ba da amsa sai ya nemi ɗaukin annabi muhammadu ثم نادى يا من يا محمد لا إله إلا الله يا كرام أيدي عند نزول المصيبة يا كرام أيدي في شدة حال وفي أشد الأحوال لديه wanda kuke kusan nan ku taya mu da Allah kuna tsama yaran nan wadda haka wannan yana da matukan muhimmanci mu gane sahabi ya nemi ɗaukin ɗaukin ɗaukin taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ne a lokacin tsanani lokacin musiba lokacin da yake cikin halin bane kuma gashi muwakili sahabi ne almajirin sayyidul wujudi yasa kafirai suka falaface shi sun san da ya musulunta suke kai masa tura da hari sai a wannan halin ya faru Allah gafarta malam ina wannan karatun yanzu ka ɗauki littafin malamin sunna kuce da ni ɗaya imamu daga akin masu fice da ni biyu hafizu daga hufazu fice da ni uku shi ne wane littafin shi ne kiliyatul auliya'i wada baqatul asfiya'i mai littafin al'imamu jagora ne imamu ne ya ya isa ya wuce mu biki a baya ba imamul harati ba ne imamin anguwa ba ne ba imamul jama'a ce kaza fi kaza ila kaza ba ne ba haka ba ne ba imam ne bisa sallamawa malaman duniya ba ka kirga a'immatul musulunci ba sai ka fate mai littafi ba ka kirga kufazo hadisai ba sai sunan wannan ya fito wannan shi al-imamu ahmad bin abdullahi ne alkunya da abu nu'ayyi in kace abu nu'aymin baban dan kadaran nu'aymu lafazu tabjirin ne wato karamin na'imu da ake ce ma nu'aymu kisa wata a ce mishi abu nu'aymin بالتبجيل وانا جيش ابو نعيم بالتبجيل والتكبير والتأذيم فابو نعيم هجرة كرة تنبهدو da shekara talatin aka busna shi yau hijira nawa ne dubu ɗaya da ɗari hudu ne da arba'in da hudu idan ka ɗauke ɗari hudu da talatin a cikin fotin fotin ko da hijira nawa ya saura a ɗauke ɗari hudu da talatin a cikin dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu an ban nawa na an bar shekara dubu ɗaya da shekara goma sha hudu ko shigar ka kabari ke ba wai ran da aka yi wannan kiran ba a'a shi malamin da a jaular sa na nemo hadisi ya samu wannan ya rubuta a cikin littafi har muka samu to barin sa duniya shi marubucin shi mu'allif din littafin shi auto din littafin barin sa duniya yau shekara dubu ɗaya da goma sha hudu Allah gafarta malam duniya take yayi kiran annabi yayi kiran annabi yayi musiba neman taimako a wajensa to ka hada kuma ai wannan abun ya faru ba ai bi baban baban baban baban abu da ainihin ba ya dadewa harkar ke na tsakanin safai kaga su wajen su ashe sun ɗauka hakan ma islam ne wanda ya zo yanzu kuma yake haka ɗin shirku ne kufuru ne to abinda muke tambayar sa a nabiyyun mursalun anta a nabiyyun jadidun nazala a kitabun jadidun unzila babu ko ɗaya lalle ƙasa yayi aka karɓi kuɗinsa aka ce je ka sunanka dokta wani kar ka ragar wa kowa duk ka bi su ilimi wa abin da kake kallo duk jahiliya ne shi kuma sai ya zato akan sai ya zato akan wai haka ne sai ya shiga gari ya gace jin daka daban Allah gafarta mana an iso tsakiyar gari kuma kun cin kasuwa daban a nan zai gane bilu da tudun dala daban ita ƙwaryar kano kuma da abin da muke so mu rufa shi ne littafin da za mu samu wannan magana sahabi na ɗaure a kuskuren dabino ana kekketa shi da makami ana masa kalmomi ya ba da amsa ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallama a littafin da muka faɗa shi yatul awliya'i wa tabaqatul asfiya'i a mujalladin farko shafi na ɗari biyu da arba'in da shi da cikin Allah ya mana albarka gobe kuma za mu tsora in muna raye abinda muke ƙara faɗa shi ne mu rike matsayin da muke nan mu kan manzon Allah ya ci gaba da taimakon mu muna neman manzon Allah ka taimake mu ya Rasulullah ka taimake mu ya Nabiyallah ka taimake mu ya Habiballah ka taimake mu ya khaira khalqillah Allah ya mana gafara a gurguje an yi min rasuwa a gidan kakano na gidan limancin bauchi muna fata wannan dattijuwa da Allah ya dauke ranta Allah ya mata gafara jiya kuma Allah bakra suna mun ya lawan ya rasu da kali Allah ya mishi gafara ya dukkan mu a gidan su malam dago matan baba odun waya ta rasu Allah ya ji kayyanta sannan kuma mun faɗo da suka rasu kafin nan da bayan nan mu ma duk masu rasuwa ne Allah ka mu cika da imani sai masu afatiya ma a salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد lillahi rabbil alamin assalamu alaikum an yi mantuwa albishir da Allah gobe matakin karatunmu na gobe talauci ya damu wani mumini ya je jikin kabari ya dawo gida da kuɗi garan gaya muku don kusan wannan aikin mun zanna domin sa ne dare muke keta muke gudu Allah ya